الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا الصبر آه sha biyar ga watan jumadal akhira jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ci gaba da karatun irshadu salik ila asharfil masalik wanda ya fi shahara da askari to darasin da ya gabata an tsaya ne kan musahabban alwala ya za a tashi a nawaƙidul wudu'i ababen da ke walwala alwala nawaƙidu jam'u naƙidin wato jam'i ne na naƙib shi ne abin da yake warware wani abu a luga kenan to an ce naƙidul wudu'i shi ne wani abu wanda bayan an yi alwala ingantatta zai zo ya warware ita wannan alwala ɗin to kusan malamai sun kasa su kashi uku eh akwai alhadas wanda shi yankudu alwudu'a bi nafsihi akwai hadasi wanda shi hadasi da karan kansa yake walwala arwala wanda hadasin suna ambata kamar abubuwa ne guda shida na farko akwai bauli akwai gayidi akwai rihi akwai mazi akwai wadi akwai alhadi alhadi eh shi yakan yakan zo ma mata maza ba su da shi da shi wa malaman fiqihu na ambatarsa ba wancan alhadi mai shiryarwa ba a wasu ruwa ne da ke fito ma mata ta gabansu eh amma sauran biyar ɗin to duka an yi tarayya tsakanin su mazan da mata amma shi na shida ɗin shi ne yake ɓanta ga mata to waɗannan guda shida su ake kira da alhadaf ko al'ahadaf dukkaninsu suna walwala alwala da kansu na biyu akwai al'asbabu wanda suke kira da asbabul ahdaf su ba sa walwala alwala amma sukan janyo abin da zai walwala alwala shi yasa aka kira su da al'asbabu ba sa walwala alwala da kansu amma sukan zamo sabab na janyo waɗanda su kuma suna walwala alwala da kansu su ne waɗancan al'ahadasu ɗin da aka ambata to akwai gairuhu ma abinda ba su ba wanda su ba sa cikin ba sa cikin al'adas kuma ba sa cikin al'asbab kuma kowanne malam ya ambata a nan to sai ya fara da na farkon wanda shi yankudul wudu a bi nafsihi ya ce faslun ai haza faslun wannan wani fasli ne ya ce alkharijul ma'utadu minas sabilaini abin da yake fita almu'tadu kuma an saba da shi minas sabilaini daga hanya yanquduhu to yana walwalo waccan alwalar da aka yi bayani a kanta a baya damirin yana koma zuwa gare ta abin da yake fita wanda kuma an al'adantu da fitansa minas sabilai ne daga hanya guda biyu shine a dubura ko zakari ko farjin mace to duk abin da ya fito ta nan kuma wanda an al'adanci fitansa yana rola a rola su ne waɗancan abubuwan da muka ambata guda shidda al'ahada su ɗin kaga su adatan sukan fito fitsari yakan fito rihi ma haka gayadi ma haka maziyi ma haka wadiyi ma haka haka shi ma wancan alhadi ɗin eh duk wannan a al'adance an saba suna fita yawwa kenan wannan ya fitan maka da abin da yake fita wanda ba a saba da shi ba wanda zai yi magana a kansa shi ne ya ce kuma fitan nan tasu ala wajihi al'adati kuma sun fita ne bisa ga al'ada eh bisa ga al'ada suka fita eh banda inda suka fita kila wani abu ne ya saba fitansu kamar rashin lafiya misali mutum ne ba shi da lafiya to sai su waɗancan abubuwan al'ada su ɗin suka fita to shi yana da nashi hukunci saboda a nan kaga shi lamarinsa lamari ne na lalura eh na lalura to sai tafsili lannadiru wannan yana komawa zuwa ga maganarsa ta farko alkharijul mu'tadu min as-sabilaini banda wanda yake nadiri wanda ba a saba da shi ba bai zuwa ko yaushe ba al'adanci ganinsa ba to shi koda ya fito koda min as-sabilaini din nan ne to baya walwala alwala kawai mutum ne yana jin kashi yayi alwala sai ya ji kamar yana jin kashi ko fitsari ko da ya je duka don ya yi tsarin sai ya ga tsutsa ta fito masa alwalarsa na nan kawai ya je ya sallarsa saboda an saba da ganin fitan tsutsa ga zakari ko dubura ba saba ba ko wata tsakkuwa ta fito su kaga wannan dun nadiri ne eh ba a saba da fitansu ba eh amma yakan iya yiwuwa kuma a gansu eh muddin dai su waɗancan ba su an ka gani ba to kaga wannan sai a kira shi nadiri ko eh annadiru shine wanda bai da yawa to lan nadiru wannan yana koma ma al-kharijul mu'tadu min as-sabilain wasalasu ko yoyo yoyon waɗancan abubuwa guda shida yoyon fitsari yoyon kashi yoyon rihi yoyon maziyi yoyon wadi yoyon hadi eh shi kuma yana koma ma menene ala wajhi al'adati in baka san usulubin malam ba to ba za ka fahimci littafinsa ba shi kuma yana koma masa kamar yadda lannadiru ya koma ma alkharijul mu'tadu shi kuma as-salasu yana koma ma ala wajhi al'ada saboda asalasu kishiyan ma kharaja ne ala waje hil'ada saboda asalasu rashin lafiya ke kawo shi shine mutum ya zamo yana yoyon fitsari ko rihi yawwa ko ga'idi duk ana samun irin waɗannan cututtuka ɗin ko yoyon mazi ko yoyon wadi yawwa shi koyaushe fitsari fitar masa yake kuma fita mai yawa ba wai ta fuska al'ada wadda an ka saba ba haka shi ma fitsari ko ya fitsari yanzu bayan minti hudu ko biyar kuma sai kaga ya sake wani fitsari can can can kuma sai ya sake a gani eh to amma sun yi kaidi suka ce sai in ya zan shi salasu din ya yi yawa ya yi yawa sosai eh ya yi yawa sosai to wannan shine za a ba shi hukunci amma in yayi karanci to wannan kam yana walwale masa alwala eh amma in yayi yawa to wannan lalura ce eh ta fuskar misali kamar a ce a yini kusan kowace duk sanda ya alwala sai ya samu salisul bauli eh ko kuma sallah hudu duk sanda zai musu alwala sai ya samu shi wannan salasu din to wannan ya yawaita ya zama rashin lafiya gare shi ya je asibiti ya nemi magani amma in so ɗaya ne yake faruwa alwala ɗaya misali ko biyu eh, to wannan ba ba a yi masa uzuri ba Hmm? Eh, a a nan in ya in ya fito masa to wajibi ne ya sake alwala to a wata nuska akwai wata jimla da ake karawa wal khariju min gairihima eh, duk da akwai sabani tana cikin maganar malam ko ba ta ciki a daidai ita wannan jimla din gaban wasalasu to akwai karin wal khariju min gairihima eh, haka nan kamar wai ya yi adafi ne akan lannadiru wasalasu na uku walkhariju min gairihima da abin da ya fita daga wani asabilaini to shi ma baya walwala amma wasu malamai sun ce ba ibaran shi mala abdurrahman ba ce ibnu askar ibara ce daga cikin wasu daga suka yi sharhi waɗanda ma ambaci sunayensu a darasin satin da ya wuce ko to wasu daga cikin shurrahu ɗin to shine wani ya zo sai ya faɗi ita jimla ɗin a madadin fassara duk da kuma ya dace ɗin shi malam ya ambace ta e tunda da ya ce mina sabilaini ka kamar ya kore kenan abin da ya fita daga mi wani sabilai kamar hanci ko baki ko kunne don ka yi da abu ya fito sai a ce sai ka duk da akwai mazhabul ahnaf su sun ce in kai haɓa alwalaka ta walwali eh to amma mu ba haka ba ne wasalasul mazi to haka nan yoyon mazi litulil uzbati bizai ba zalun ba litulil uzbati zayun ce saboda daɗe saboda dogon gwabrantaka eh gwabro ne har ya, ya tsufa cikin eh to sai rashin lafiya ya same shi na salasu eh amma me ya ja masa wannan daɗewa bai yi aure ba to wannan bai da uzuri shi kan yana walwala arwala shi salasu ɗin kalma utadi kamar wancan da aka fara ambata an ka ce yana walwala arwalla wanda yake an al'adantu da ganinsa shi ne al'adasu ɗin nan guda shida da ka ambata ba an ce suna walwala arwalla ba to shi ma mai yoyon ba zai yi amma sababin haka daɗewarsa bai yi aure ba don haka yana faruwa mutu ya daɗe bai yi aure ba kuma ga sha'awa ta yi masa yawa to za ka ga mazi yana yawan fito masa to shi la'uzura lahu malamai suka ce dalilin da yasa aka ce bai da uzuri saboda yana da hanyar da zai bi ya kawar da wannan lalura shine ya aure ko ya je kasuwa ya sai bauya ya dinga sadaka da ita can kasashen da ake samun bayi kaga shi yana da mi sabanin wancan wanda shi ciwo na ya sabbaba masa wannan yoyon shi kuma wanga sha'awa ce sha'awan nan kuma tana da magani aga sai ya je ta kwadugo ya samu abin da ya biya sadaki ya yi aure go ko ba zaura ce to ai ba da ita annabi ya fara ba eh to dan me ake kyamar ba zaura ai da ita annabi ya fara kaga sunna ce ma ta annabi za ka fara aure ka fara da bazaura eh sunna annabi ce a aikace yan gane to duk da dai ya danganta daga maslaha akwai inda maslaha tana hukunta ka auri budurwa akwai inda maslaha kuma tana hukunta ka auri gauruwa ya danganta daga yanayinka in maslaha ta hukunta ba ka da zarafin auren budurwa sai ka mi madadin ka ci gaba da zama haka ne kila ma ka jefa kanka cikin fitina to anan wajibi ne ka auri gauruwan tunda ta dan fi saukin ɗawainiya ko sadakin ta ma za ka gaba yawa wasu abubuwan ma sai ka gaba sai ka yi ba wa masu zakari haka cikin abin da ke walwala arwala cikin al'ahada abin nan to ya gama bayani akan wato al'ahada su eh, yanzu zai shiga bayani akan al'asbabu asbabul ahdas eh, su ba sa walwale alwala da kansu amma suna janyo masu walwale alwala da kansu shi ne ya fara ya ce wa masu zakari da shafan zakari bi batinil kaffi da cikin tafin hannunsa wal asabi'i ko da cikin yatsunsa na ƙafa e cikin tafin hannu ko cikin yatsun ƙafa e akwai abin da suke ƙarawa ko gefensu gefen yatsun e to duka wannan yana walwala arwala to anan malamai suka ce masu zakari Uh, wasu malaman za ka ga suna kawo cewa wa masu zakarihi eh wanda wannan ya fitar da zakarin waninsa in baligi ya taba zakarin wani to shi da ya taba zakarin alwallarsa ba walwale ba sai in nashi ya taba an gane yau ana maganan nashi ba na waninsa ba eh in ya taba al'auran wani to wannan shi alwallarsa ba walwale ba amma in ya taɓa nashi sannan in ya shafi zakarin nasa da ainihin bayan hannunsa bayan tafin hannunsa e, to shi ma bai walwale masa alwala ba e, ko bayan yatsun kafarsa shi ma bai walwale masa alwala ba amma in ya shafa da cikinsu ko da gefensu to alwala ta walwale sannan kuma ya zamo ba wani shamaki ba wando ba riga ba wani kyalle eh amma akwai kyalle to a mazhaba za mu ga cewa ko da kyallen ma bai da kauri bai da duhu sosai eh to in dai akwai shi to in an taba ba zai walwala alwala ba ladduburi banda shafan dubura shi baya walwala alwala eh duk da akwai malaman da suka ce yana walwala arwalla ko za mu gani a wasu mazahib sun ce shafan dubura yana walwala arwala to amma mu a mazhaba baya walwala alwala eh to kaga shafan zakari ba hadasi bane amma yana yana iya zamowa sababin faruwar hadis saboda yana iya bayuwa ga fitan maziyi ko ba haka ba ba wai shi karan kan shafan shi ke walwala arwallah ba a'a sila ne sabab ne illa ne na janyowar wani abu shine maziyi to kaga ya zamo sababul hadasi kenan ba shine hadasin ba to shi yasa ake kiran su da asbabul ahadas ko jawalibul ahadas an gane? abubuwan da ke janyo yawo hadasi wa fi masil mar'ati farjaha to a cikin mace wancan namiji an ka ambata ko to game da mace ta shafi farjinta khilafun to wannan kan mala ya ce maka akwai saɓani akwai saɓani na malamai akwai kusan zantuka har guda uku a malikiya wasu daga cikin malikawa suka ce mace in ta shafi farjinta alwallanta ta walwale mutulakan matukar sai suka ba ta hukunci kamar hukuncin namiji da ya shafi zakarinta su wasu bambance ba tsakanin nan mace da namiji wasu kuma suka ce a'a sai suka faɗi akasinsu minal malikiya suka ce in ta shafi gabanta ba laulatta ba ta walwale ba sai suka bambanta ta da namiji an gane yawa don suka ce akwai bambanci wajen saurin fitan mazi to galibi namiji ya fi mace ya fi mace saboda mace sha'awarta tana nesa ne tana ɗan da nisa saɓanin ta namiji shi sha'awarsa to bakin boda take ita kuma ta tana can to saboda haka dan ta shafi farjin ta ba wai kasafai mazi zai fito mata ba ina fatar an gane eh kuma wannan shine galibin mata in dai ba wannan illa ta samu na salasul mazi ba in dai ba shi a gare ta ba to shawarta tana da ba ƙaramar sha'awa za ta fitan ma mace maziyi ba an gane to bale ma a ce mani kam wanda galibin mata ma mani bai cika fito musu ba ma eh to su sai suka rarrabe na uku kuma sai suka yi tafsili suka ce a'a za a duba ne shin shafa kawai ta yi ko ko ta shigar da yatsanta ko ta damƙi farjin ne da hannunta suka ce in shafa kawai ta yi alwala na nan in kuma ta shigar da yatsanta ne alwala ta walwale in kuma damƙar farjin nata ta yi shi ma alwala ya walwale to amma zance na biyun shine shine mu'tamadi a mazhaba cewa mace ta shafi farjinta baya walwala alwala mutlaqan eh ta shigar da yatsan ne ko ta damƙi farjin ne ko sama ta shafa akwai kyalle ko babu kyalle akwai wando ko babu duk dai alwallarta eh to wannan shine mu'tamadi shine shaykhu shaykhu khalil mai muktasar to kusa abin da ya zaba kenan da kuma dama ana izina da abin da yake kawo watun da ya ce littafin nasa mu bayyana lima bihil fatawa zan kawo abubuwan da in yi bayani abubuwan da ake fatawa da su a mazhaba an gani shine arrajihu wal mashhuru waɗanga abubuwa guda biyu su ake fatawa da su a mazhaba yawwa arrajihu shine wanda dalilin sai yake da ƙarfi almashhuru shi kuma man ma kasura ƙa'iluhu wanda malaman da suka faɗi wannan magana sun yawaita amma da almarjuhu da ashazu waɗannan ba a fatawa da su a mazhaba duk wani ƙauli in dai marjuhi ne ko shazi ne to ba a fatawa da shi eh akwai Sheikh Usmanu yayi wannan bayani a littafin sa Fathul Basair eh to za ku iya neman sa yayi bayani mai kyau a kan ita wannan matsala ɗin me ake fatawa da shi a mazhaba me ba a fatawa da shi a mazhaba an gane? to kun ga dalilin da ya ce khilafun duk da shi bai ambaci saɓanin ba to amma mu ma ambata kuma mun faɗi al-mu'tamad walamsun nisa'i haka daga cikin asbabu da ke walwala alwala akwai shafan mata lillazzati kuma da aka shafe su don a ji daɗi ko an shafa ba don jin daɗin ba amma dai daɗin kuma ya samu to duka fuskokin nan guda biyu alwala ya walwale mutumin da ya shafi mace don ya ji daɗi to ko da bai ji daɗin ba in yana da alwala ta yi ta walwale ya shafa ya shafe mace ba don ya ji daɗi ba amma kuma sai ya ji daɗin to shi ma in yana da alwala ta walwale eh amma kaga in bai yi nufin jin daɗi ba kuma bai ji daɗi ba to alwallarsa tana nan alwallarsa tana nan malam bayan mubalaga ya ce walau maharaman ko da wadda ya shafa haramun ne ya aure ta kamar mahaifiyarsa ƙanwarsa diyarsa an gane ko da su ya shafa kuma ba wai don ya idan da ya gaisa wadda ake wa ya gaisa da kanwarsa misali ko da mamarsa e shi ba don wai wani abu na jin daɗi ba amma kuma sai daɗin ya biyo a matsayinsa na ɗan adam to alwalarsa ta walwale kawai sai ya ɗan ji wani nishaɗi da daɗi a zuciyarsa to in yana da alwala ta walwale ai ba za a ce ai mahaifiyarsa ba ce to wannan shi kuma saɓani ne na wasu malamai da suka taƙaita shafan mata a iya ajanabiyat da kuma matan mutum amma almuharramat minan nisa'i suka ce don mutum ya shafe su to ba za a ce alwalarsa ta walwale ba saboda ba mazan ba ne na sha'awa inda ba ga wanda ɗabi'a ce ta gurɓace ba an gane amma galibi da abin da al'ada take hukuntawa ingantacce al'ada don mutum ya taɓi mamarsa ko ƙanwarsa ko ‘yarsa to babu wani abu da zai biyo a baya amma ɗabi'a tana iya gurɓacewa sai zamo yadda yake sha'awar matarsa haka yake sha'awar ƙanwarsa ko babarsa za a iya samu an gani za a iya samu wannan eh to wanda ya cikin dalilin da ya sa su waɗancan suka ce ko da dai muharrama ce to alwalar da tana walwala tun da akwai waɗanda ɗabi'unsu sun gurɓace kuma ba abu ne wanda za a ce a tambayi mutum ya faɗi tsakani da Allah ba ya ji shawa ko bai ji ba sirri ne na goma gaba to shi yasa suka ce kawai ɗaya bari a hukunta ɗaya cewa bai da alwalat saddan lizari'a to Allah ya tsare mu aw min wara'i ha'ilin ko kuma ya shafi matan ne ta bayan kyalle ko shamaki la yamna'uha amma kyallen bai hana a ji daɗin saboda bai da kauri sharara ne an gane yawwa amma in yana da duhu yana da kaurin da misali ko an taɓa taɓin bai masa a ji sha'awan to wannan bai walwala arwallah kamar shi shafan da ake magana na mata ɗin an gane yau amma ana maganar shafan da ba yayi ne don ya ji daɗi ba na fatar an gane eh ba yayi ne don ya ji daɗi ba eh to in ya zan ƙyallan bai hana a ji lazzaɗin to shi ma dai alwala ta walwale in yayi nufin jin daɗin ko da bai ji daɗin ba tunda akwai yiwuwar ya ji shi walau zufuran mala ce kai shafan nan ko da aka yi fattace ya shafa ko aka yi mace namiji ya shafa inda ya ji daɗi ko kuma bai yi nufin ya yi niyya ya ji daɗi ko ya ji daɗin ko bai ji daɗi tun da ya yi niyya to alwalarsa ta walwali ko kuma bai yi niyya ya ji daɗin ba amma da ya shafi aka yi fan kuma ya ji daɗin to shi ma alwala ta walwali ko da aka yi fani ausin nan ko haƙora kila bakin da ta buɗe sai ya taɓa haurenta ya taɓa haurenta kila wani abu zai cire mata a haure wurin taɓawan sai ya ji sha'awa a zuciyarsa to alwalarsa ta walwale au sha'aran ko ya shafi gashinta shi ma dai a nan mala ya ce allamisu wal malmusu sawa'un da mai shafan da wanda aka shafa duka hukuncin ɗaya ne eh duka a ita dai matan da ta ya shafa wane gashi kuma eh saboda haka da shi da ya shafan da ita da aka shafa to bisa ga hukuncin da aka faɗa duka ɗaya ne babu wani bambanci saboda haka idan ya shafe ta ya ji daɗi ita ma ta ji daɗi to duka alwallarsa ta warware in gane yawwa ko kuma ita ta saranta namiji ya shafe ta sai bai shafe ta ɗin ba kuma sai ta ji daɗi to shi ma alwallarta ya warware saboda nan hukuncin ta hukuncin mai shafa da wadda aka shafa wannan niyyar da ta yi na ya shafe ta to ko da bai shafa ba an tabbatar da shafan kuma tun da sha'awa ya biyo baya to an hukunta cewa alwallan yami ya walwale amma in ta yi niyya niyya kawai ta yi kuma ba shawa to wannan alwallar tana nan ko kuma da ya shafe ta ita ba ta yi niyya ya shafe ta ba sai ba ta ji sha'awa ba shi ya ji a bisa to alwalarta ita tana nan shi sai ya je ya sake sai ya sake mi yau abinda ba a so ita ta sa maranta son shafan in gane yau in ta sa to kaga an samu shi ma mazan na sha'awa eh to shine za a ba su hukunci daya wa zawalul aqali gushewar hankali bijununin da hauka shi ma sabab ne na walwala alwala mutum da ya alwala sai ciwon haukansa ya tashi to sai hankalin ya dawo daga baya to shi ma sai a ce ya sake alwala au igima'in ko suma ya same shi ya yi alwala zai je masallaci sai farfadiya ta buge shi ko aljani ya buge shi sai ya samu kansa aka ɗan yi masa ruƙuya sai ya miƙe to ya sake alwala au sukurin ko ya sha wani abu da yake bugarwa bayan ya yi alwala sai hankalinsa ya ɗan gushe to ko da hankalin ya dawo ya sake dai alwala au naumin ko kuma ya alwala ya yi bacci amma fa baccin ba kowane ba mustafƙilin bacci mai nauyi eh shi yake walwala alwala eh kawai misali irin baccin da kana ga wuri ga mutane ko da ka duba ashe kowa ya watsi kuma baka san da sun ka tashi ba eh to baccin ka yayi nauyi ka je ka sake alwala eh eh da bai nauyi ba za ka je za ka yi shi'urin motsin su lokacin da suke fita da abubuwa eh to bacci inda yayi nauyi yana walwala alwala ko da ku ba a daɗe ana yin sa ba walau ƙalla amma in bai yi nauyi ba an gane eh to wannan ba za a ce alwallar ta walwale ba muddin dai ba an daɗe ana yin sa ba walau fi salati baccin nan kuma ko da a sallah ya zo masa kamar masu rashin lafiyan bacci da haka ko a sallah illiman ya daɗe yana karatu ko da zai gama ma bacci ya kama su to ko da a sallah ne hakan ya kama e, misali halliman ya yi wani abu bai ma san ya yi ba e, to wajibi ne ya yanke sallan nan ya je ya sake alwala eh shi ake magana ai rashin lafiya ne wasu suna da wannan rashin lafiya wani a sujuda ma kamin ya dago bacci ya dauke shi eh sai an dan zungure shi to duk wayannan ba wai ci gaba za su yi da sallah ba eh sai su je su sake alwala tunda baccin nasu ya dan yi nauyi eh amma in dan gyangyaɗawa ne yayi liman yana kabbara sai ya zabura to wannan ba komai alamu ya nuna baccin bai nauyi ba kenan kawai shi sai ya ci gaba an gane au jalisan ko kuma da ya alwalar zaune yake sai bacci ya ɗauke shi zaman kuma gaira mustanidin bai dogara ga gina ba ko wani kula ko ginshiki habbacin nasa ya masa nauyi e to shi ma dai alwalar ta walwale don nan wasu na cewa sai in baccin wai ya ɗan jingina ga wani abu a'a ko a zaune bai jingina komai baccin ya ɗauke shi inda ya yi nauyi alwalarsa ta walwale to wannan shine ƙarshen asbabul ahdath sai kuma abin da ba hadasi ba ba sababi ba shine yace wal mashhuru abin da yayi shuhura a mazhaba annar riddata mubtilun mutumin da yayi alwala zai je ya sallah sai ya faɗi wani abu na ridda to ya ɓata masa alwala ridda tana ɓata alwala tana ɓata alwala tana ɓata sallah eh saboda a cewar da Allah ya yi wanda ya shirka aikinsa ya rushe to amma su mazhabu shafi'iyya sun ce ridda ba ta walwala alwala ridda ba ta walwala alwala amma tana warware musulunci ce to ai akwai tifka da walwala duk abin da zai warware musulunci to akwai abin da ya kai musulunci eh to nan ra'ayinsu yana da rauni an gane washakku fil hadasi haka zuwan shakku game da samuwar hadasi ba da ta yakuni tsahara bayan yana da yaƙinin yayi tsarki yayi alwala yana da tabbacin yayi alwala to sai shakku ya same shi an yawaye waɗancan abubuwa da aka faɗa da a hada su wani abu bai fito masa ba ko waɗancan da aka faɗa cikin asababu bai aikata wani abu cike ba yana shakka shin da ya alwala kamin ya fito ya shafi matarsa ko bai shafe ta ba sun gaisa ko ba su gaisa ba ya taɓa jikinta ko bai taɓa ba bauli ya ɗigo masa ko bai ɗigo masa ba yana kwankwanto to shi ma mujibun wannan shakkun ya wajabta masa sake alwala ba zai ce a kai tun da yana da yaƙinin na yi alwala ba ai bare je kawai yi sallah a'a tunda ya samu shakku tunda akwai yiwuwar din hakan ya faru to me zai cire shi daga wannan shakkun sake alwala wal hadasu hadasi yamna'u yana hana fi'ila kulli ma yushtaratu lahu tahara wasu nusak din kuma babu lafazin fi'ilu yamna'u kulla kawai to hadasi yana hana aikata duk wani abu ma yushtaratu lahu tahara wanda sharadi ne ba a yin sa sai da tsarki sai da alwala kamar dawafi da ka'aba ko yabo kaga sharadin yin sami sai da alwala to samuwa hadasi na hana kenan a yi dawafi an gane da makamantansu da makamantansu wa hamla adafi ne akan yamna'u fi'ila tunda fi'ila mansubi ne na yamna'u fa'ilinsa shine ma yushtarot damiri wanda ke koma zuwa ga alhadasu to sai aka yi adafi aka ce wa hamlal mushafi ai wal hadasu yamna'u hamlal mushafi hadasi yana hana a ɗauki ƙur'ani walau bi ha'ilin ko da ɗaukar ƙur'anin na akwai shamaki akwai ƙyalle eh in dai ƙur'anin ake son a ɗauka ba ƙyalle ba au illa katin ko maratayi abinda ake rataye ƙur'ani da shi an gane to mara arwalla ba zai ɗauka ba in dai ƙur'ani ne cikakke amma irin juzu'i ɗaya biyu uku haka wannan zai iya ɗauka ko ba alwala an gane wala baina amti'atin haka nan kuma hadasi yana hana ɗaukar ƙur'anin da yake tsakanin wasu kaya nashi yuqsidu hamlaha dunahu a wata nuskan e a wata nuskan qusida hamluha a wata nuskan qasada hamlaha e duk akwai amma duk ma'ana ɗaya ce wato wasu kaya da yake nufin ya ɗauka kayan yake son ya ɗauka to sai zan akwai ƙur'ani ciki ba ƙur'ani yake son ya ɗauka ba kaya yake so kila jakassa ce ko wani abun kuma ga ƙur'anin shi ciki an gane to wannan ko bai da alwala zai iya ɗauka tun da ba ƙur'ani ya je ɗauka ba kaya ya je ɗauka ko to zai iya ɗaukan kayan eh zai iya ɗaukan kayan babu laifi su an masa rangwame eh amma in ya zan ƙur'ani yake son ya ɗauka to nan an hana saboda wannan niyyar tasa eh sai ya je ya yi alwala in ya je ya yi alwala sai ya zo ya ɗauki kayan amma in ya zan kayan ne an manufa ba ƙur'anin ba kila tafiya ce zai yi eh yana so ya ɗoji kasa kuma ga ƙur'ani cikinta kuma shi bai da alwalla e to nan ba za a ce sai ya je ya yi alwalla sannan ya dawo ya ɗoji kawai sai ya ɗoji kasa ya tafi yasa e amma ya sa a ransa jikka ya ni ya ɗauka ba ƙur'ani ba e to wata nusa akwai ƙarin dunahu e kuma bayan ƙur'anin kenan e a to cire su zai yi duka jikan zai dauka gaba ɗaya kayan nasa eh latin da bai da alwala kai ya taba qur'ani amma ya rike jikarsa to dan ya zan qur'anin na ciki yana dauke da jikka wannan ba wani abu ba komai tun daga dalilin da yasa ya ɗo jikar to wannan shine guda biyu da ya kawo na abin da ba hadasi ba ba sababi ba shine abin da ya ambata na ridda da kuma shakka guda biyu kenan shakku game da samuwar hadasi bayan yaƙinin alwala ko kuma yin ridda to su waɗanga ba hadasi ba ne kuma ba sababin hadasi ba ne su suna baina baina abin da muka faɗa ya zama daidai allah ya sa masa albarka kuskure Allah shi yafe subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته